أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار baya ka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya da tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin amincewarsa da yardarsa ya sake maimaita haduwanmu a wannan guri mai albarka da muka saba karatun tafsirin alkur'ani a daidai irin wannan lokaci a kuma cikin wannan gari mai albarka garin illeda a jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau muna asabar daren Lahadi, wato 20 daidai ga watan Ramadan, wata mai albarka. Shekara 1440 da hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam, wanda ya dace da 25 ga watan biyar na shekara 2019. idan ba a manta ba jiya mun kwaya na akan aya ta goma sha tara a cikin sotul muminuna yau za mu tashi akan aya ta ishirin daidai ayoyin da Allah yake lissafawa ɗan adam ni'imomin da shi Allah ya mutu Allah yana lissafawa ɗan adam ni'imominsa wanda wato ni'imomin suna da yawa sai dai a kawo su a buga misali dan ɗan adam ya farka ya faɗaka bayan Allah ya yi nuni da ruwa wanda ya saukar daga ƙasa daga sama zuwa ƙasa ni'ima ce ta Allah ya kuma yi tanadin ruwan a cikin ƙasa don ɗan adam ya mora gaba wanda Allah ya nuna mana inda ya ga dama da sai tafiyar da wannan ruwan diddirfin rijiya a gina ba za a samu ba amma Allah bai yi haka ba saboda tausayi da rahama ta shi sannan ubangiji ba nan kaɗai ya tsaya ba sai ya fitar mana da gonaki da ake shimke-shimken kayayyakin marmari tun daga irin su dabino inabi kankana mangwara gwaiba da sauran ababen da ake ci wanda kowa ya gansu ga nan ba ƙariya suke in wannan nau'i ya ƙare wani kalar ya kawo to kuma sai Allah ya ce ba wannan kadai bane daga cikin ababen mora Allah ya fito da ruwa sai yake cewa wa shajaratan takhruju wa shajaratan takhruju min turi sayna atanbutu biduhni wa sibghil akilin Allah ya ce cikin abin da yake yi muku na ruwa da yake fito muku wa shajaratan akwai ta irin itaciya mai albarka takharuju min turi sina'a wanda ita tana fitowa ne a cikin duwatsu musamman irin duwatsun da suke ƙasar masar inda suka shiga ƙasar sham musamman dutsen da ake kira turi sina'a dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam bayan dawo shi daga madayana dutsen da Allah ya yi ma Musa wahayi na attaura to shi wannan dutsen da sauran duwatsun da suke kusa da shi da ma sauran duwatsun yankin Allah ya albarkace su da irin wata itaciya ta zaitun da take da yawa a can in ma akwai ta a wani wuri can ta yawa saboda haka aka ambaci wannan wurin wasu suka ce abinda ake nihi a duk dutsi da zaka ganshi akwai bishiyoyi sun fito a kan shi sun shi amma dutsin da babu bishiyoyi a kan shi ba a kiran shi a to daga cikin irin waɗannan duwatsun akwai dutsen da yake fito da Allah ya fito da itacen zaitun wanda yake ta wannan tumbiti bihi wannan duhun a jikinta ana samo a duhun mai man da ya kowane mai daɗi da amfani wajen raya ganga jikin ɗan adam da tofa fatar ɗan adam idan ma wata aka samu gashinta ya ki tsawo idan tana shafa man zaitun gashin zai yi tsawo fatar da aka samu ta ki laushi idan ana shafa mata man zaitun za ta yi laushi to wannan mai yana da albarka kuma a da ana yin fitila da shi makamashi na fitila kamar yadda ka san ana a ci balbalan kalandir to ana yi da shi wannan mai sannan wasu bugin lil akilin tana da wasu 'ya'ya da Allah ya a jikin itaciyar wadda ake ci akwai amfani da dama da ake yi da ita itacen zaitun a yi magani da ita da itacen da ‘ya'yanta a yi magani da man a yi magani da sassaƙenta a yi magani da ganyenta musamman ma ana maganin olsa ci ƙurjin tumbi da ita wannan itace na zaitun ta yadda malamai suka ce idan an same shi garin zaitun ɗin garin yana ana ɗan sai a cikin wani ɗan sace hakan nan kamar yadda ake da madara bai wuce naira ɗari ko zuwa ƙasa da haka to aka same shi aka samu ɓawon kankana aka gama kankana bayan nan ya bushe sai a daka shi ya zama gari kaga an samu gari bi kenan ko to kuma sai a samo garin ɓaure da aka sassako an san ɓaure ko shi ma a maida shi gari an samu gari nawa to shi kenan kowanne ya zama gari sai a ɗauko hicibi ɗaya ɗaya sai a zuba a kwaf sai a samu madara ko ma wace iri wadda ta kai kimar gwangwanin milik idan ta dabbobi ce ɗaya ne idan ma ba ta dabbobi ba ce wannan gari ne na lahada ɗaya ne in ma a ta ruwa ce fik ɗaya ne madara dai madara ce daga nan sai a samu zuma sai a samu ɗanyen kwai sai a haɗa kaga ababe guda shida sai a kada su mutum bai ci komi ba ya sha su a matsayin maganin kwarsa ya yi bismillah ya sha in Allah ya yarda zai samu saukin ta duk waɗannan itacen ana amfani da su a wajen irin waɗannan magunguna yasa aka ce wasu bugin lil akhirin da kuma ƴaƴan itace da take yi domin ci sannan kuma sai Allah ke cewa وإن لكم في الأنعام لعبرة mm, نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة mm.
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa inna lakum fil an'ami la ibra kuma haƙiƙa a cikin dabbobin ni'ima kuna da abun lura wanda za ta ja hankalinku su gwada muku girman Allah dabbobin ni'ima su ne kalan nan guda hudu wanda suke da nau'i takwas raƙumi da taguwa saniya da sa rago da matashi tinkiya bunsuru da matashi akuya kaga nau'i hudu ne amma sun sha wannan mazan su da matan su mazan hudu matan hudu sun zama takwas to wannan su ake kira wato dabbobin ni'ima to a jikin su idan ka lura akwai alama da za ta gwada maka girman Allah a abubuwan da ake samu a jikin su bayan Allah ya mana ni'ima ya ga- karanta mana ni'imomin shi a wajen ruwan sama da ni'imomin shi a wajen tsirrai da ƙasa take fitarwa dalilin ruwan sama tun daga ƙananan tsiro masu yaɗo zuwa kan manya-manya wanda suke nutsa sauyoyinsu gaba ƙasa duk akwai riba ta ɗan adam da amfaninmu to sai Allah ya dawo ya ci gaba da gaya mana kuma ni'imomin da muke samu ta hanyar dabbobin da muke rayuwa da su wato kaga bayan dai sanannen ni'imar da muka sani ta hawansu akwai ni'ima ta biyu suna mana noma ni'ima ta uku suna ɗaukan mana kaya daga wani gari zuwa wani gari ni'ima ta hudu suna mana taki a gonakai ni'ima ta biyar su waɗannan dabbobin wato suna muna amfani da su wajen jayo ruwa daga ƙasa a wuraren da yake da rijiya mai mai zurfi to banda wannan ni'imomin akwai wasu na daban Allah ke cewa nusuqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga sashen wani abu da ke cikin cikin ita wannan dabai. A ayat suratul Nahli ta yi min ma fi budunihi. Anan yake cewa min min ma fi buduniha na daga abin da ake shayarwa min biduniha daga cikin ita dabai. Min bidunihi daga cikin tsakankanin inda abin yake hutawa wanda yake tsakankanin tumbi ne da wannan da kayan ciki ko tumbi ne da da, da, da sefa to wannan wuraren abin da ke fitarwa daga nan na nono akwai abin mamaki yayin da ka kama hantsar dabba ka tatsa nono ne zai dubo madara fara tas amma idan da za ka sa reza ka tsaga kuma jini ne zai ba inda za ka ga in an yanka ta ba an gaba nonon a tare jini kaɗai za a gani amma yayin da bukata ta zo otomatikar kana taɓa nonon nata ka matso sai me ya zo sai madara ya zo kuma a wannan madarai tana da amfanin da fiye da yadda za ka yi lissafi kaga mai amfani da madara na farko cikin shi ba zai ɗauki wani abin da ya shafi zafin ciki ba basir zuwa ɗan kaloma ba ya da wannan matsalai sannan ita ƙwarsa ba ta ga wurin zama a wurin ba sannan kuma shi fatar jikin shi ma za ta samu wani defense tsaro ta yadda ko an jibga mai kashin ruwan sama kaman an ma dutse sai dai kawai ruwan ya bushe amma idan da za a samu wani marora marora ruwa ya take shi to sai an kai shi asibiti amma zai ga makiyayi ya sha kashin ruwa a daji hankalin shi kwance ka rika mamaki yadda aka yi sirrin yana daga cikin nonon da yake sha ne saboda ya sha kamilin dasmi ba ya da matsala sannan kuma za a ga jikin mutum yana sheƙi yana ƙyalli ya samu lahiya daga ciki ya samu lahiya daga waje kaga akwai abubuwan mamaki a cikin nono tsarin da Allah ya yi ana tatsawa daga jikin hantsar abin kuma daga an bari shi kenan kuma wani abin mamaki idan da za ka samu taguwa mace ka kiyaya ta ita ka san kiwon ta ana yin shi ne ma da ƙayayuwa ma in akwai ƙaya shi kenan to idan ka zo ka tatsi nonon ta za ka iya tatsan nonon da ya kai lita ishirin in aka jima ka ƙara wata lita ishirin din sannan nonon yana da magunguna fiye da duk wani nono a duniya kaga hatta da s da ake cewa bata da magani shaidun gani da ita sun yi an yi tiretima ta nonon taguwa da fitsarin taguwa an sha an warke daga S. Idan da za ka rinka sha kullum da safe kwab ɗaya, da yamma kwab ɗaya, gobe haka, jiba haka, so bibi kenan ko? A samu wata uku a jere, to shi mai sidai ya je a yi sai gani akwai ta ko babu. Za ya ga babu. Haka inda za ka zo kana da diabetes ta ma yawa, matsa da shan nonon taguwa da fitsarinta, za ka ji wannan ɗinta yana ragewa haka ma har da hawan jini za ka samu saukinsu da wannan nuna musamman da wannan gutsarin kaga akwai wani abin mamaki sirri a ciki Allah ke cewa wala kun fiha manafi'u kaseerat kuma kuna da manafi'u ababan amfani a cikin dabbobin ni'ima da yawa gashin dabbobi ba asara ake da shi ba ana yin riguna ana yin bargo ana yin darduma irin wannan ana yin safa ta kafa duk da gashin riguna sannan watar dabbobin duk da gashin dabbobi watar dabbobin ana yin takalma ana yin bel na daurawa ana yin jika ta kudi ana yin jika ta yawo ta bulaguro ana yin manya-manyan takalman masu tsada duk da fatar dabbobi ake haka ƙashin dabbobi in an yanka ana yin abincin kiwon kaji da shi haka shi jinin ana sarrafa shi a yi wani abu da shi haka kashin ana wani abu da shi a jikin dabba babu wani abin da za a yar gaba ɗaya alheri ne haka kuma in ka duba yadda mutane za su taru su rika cin abinci jikin dabba ɗaya abin zai baka mamaki wannan ya je ya kiwon maraki ya girma ya zo kasuwar illeda gwamnati za ta samu rabanu na shigowar shi wanda ya saya shi ma zai ba gwamnati wani abu mai motar da ya zo ɗauka zai ba gwamnati wani abu haka ne ko ba ka bane sannan in an je can mayanka da za a yanka za a ba gwamnati wani abu mai hutarwa da naman wanda zai zo shi ya tsira zai ba gwamnati bi wani abu sannan kuma ya sayar ya samu wani abu ya raya kasa shi ma sai ga mutum ɗaya sama da mutum goma suna cin abinci a cikin dabba ɗaya da haka babu albarkar ta kai kiwo idan aka ce akwai noma a ƙasa akwai kiwo a ƙasa to an samu arziki kuma arziki mai kwanciyar hankali arzikin da ba ta da hankali da aka yake cewa wa kun fiha manafi'u kasiratin wa minha ta'kulun sannan daga jikinta kuke samun abin da kuke ci na nama wa alaiha wa alal fulki ko ka karanta shi
wa alaiha wa alal fulki tuhmalun Allah yake cewa kuma dakon kayan ku masu nauyi wa alaiha akan wannan dabbobin da ni'ima ne ake dakon kaya masu nauyi wa alal fulki da kuma jiragen ruwa da ake yawo da su su ne aka san suna ɗauko kaya nauyaya daga wani gari zuwa wani gari wa tahmilu asqalakum ila baladin lam tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa wa tahmilu asqalakum suna ɗauko kayayyakin ku masu nauyi ila baladin ay min baladin ila baladin su kai muku wani gari wanda yake lam takunu balighihi kai in aka bar maka wannan kan baka iya baka iya isar da wannan kayan zuwa can illa bi shiqqil anfus in ma an tilasta ma an matsa ma ta hanyar iko ka ɗauki wannan kayan to ba ba cikin daɗin da kai ba ƙila ma ya zama sanadiyar ajalinka ka mutu amma sai a ɗora ma dabbobi su kai yanzu irin dabarun da ake ana keken shanu kayan da za ka ga an ɗora musu ba kaɗan bane ko a ɗora a raƙumi misali idan ka ɗauka kafin a yi mota kan me yin mota ma ya waye kasuwancin da ake daga afirka ta arewa zuwa kudancin sahara daga arewacin sahara zuwa kudancin sahara da me ake ɗaukowa in ka ɗauka daga turabilis babban birnin ƙasar libya da kuma alkahira babban garin cairo da babban birnin ƙasar misira ana yo lodi na kayayyaki haka daga algiers ta algeria sai a ratso sahara zuwa birnin kano za a ratso sahara da raƙumma kamar raƙumi dubu ɗaya zai ɗauko kayayyaki ya kawo irin kayayyakin da ake da shi a can a ɗauko gishiri da kanwa daga bilma a kawo kano nan kuma a ɗauki abdiga da zare da aka kada a tahi can don saƙa wannan shine kasuwar da aka sani tun fila a zardan haka daman ba haushe shi aka sani da kasuwa da shi da badarabe ba wani shara ba yanzu ne da ta lalace abin ya zama to ciwa ta shigo ciki ta zama ma ƙarya ce da rudani da murɗi sai ga iba ma na yi da dawa san iba da wannan iba abinda aka danke kawai ya sha giya shi ya barcin shi ba dan shi da wani abin arziki shi kuma kasuwa da man wanda aka san da ita to da wannan raƙun ma akai haka haka Allah yake cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم.
وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa bai ishe ku ba abin mamaki da muka halitta gare ku mimma amilata aidiyana daga abin da hannayenmu suka aikata ana aman ya zame muku abubuwan ni'ima gare ku wato su ne dabbobin ni'ima wannan fahim laha maliku da su suke kuke mallaka su Allah ya fore ku mallake su ku zamna da su wa dallalnaha muka hore raƙumi yana muku da'a yana muku biyayya gashi da karbi inda zai turje ba da zaku yi amma kuma sai a jera mai aka daura ma raƙumi ɗari akala dan yaro dan karami ya ja raƙuman da ganin ɗarin duka zuwa sakwato inda ya ga dama ya tsaya da su kowanne ya durƙusa shi ya ɗaure shi in an jima ya kunce shi ya tare shi a yi gaba ba abin da zai halaka horewa ce ta Allah Allah ya ce wa dalla halahum wa min hara kubuhum a cikin su ne kuke samu wanda kuke hawa wa min ha ta'kulu kuma a cikin kuke samu wanda kuke ci daga cikin namun su walahum biha manafi'u kuna da ababan amfani da dama a gare su wa masharibu da abin sha afala yashkurun to ba za ku gode ma ni'imar Allah ba ai wannan Allah ne muku wannan ni'imai Allah ka bani ikon gode ma ni'imarka sai Allah ke cewa ni ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون to yanzu bayan Allah ya lissafa mana ni'imomin da ya mana wanda ba wani mai gayayya akan waɗannan abin ba ni'ima bane dole idan ba ka yi amfani da wata ba ka yi amfani da wata ko da mu da muke wannan zamanin kace a kai baka san ba a ɗauko kaya da raƙumma amma ai ka san ana yanka raƙumma da tumaki da awaki ana ci ko an yi tarayya da kai cikin wannan ni'imai to ka kaddara idan da Allah bai kaddara waɗannan dabbobin ba babu su Allah ya kaddara dan adam ya sa mishi kwaɗayin nama kuma babu naman kana nihin talaka zai wuce ya ƙoshi mulmul gaban wani honorable ba a yanka shi ba? Walla ba zai yi ba. Dole ne ka haƙura a yanka ka. In dai a ce ga kwaɗayin naman ban naman me zai faruwa, dole a raka cin talakawa. Wa amma Allah ya faishe ku da dabbobin ni'ima, kuma sannan ya sama dabbobin albarka. Duk duniya babu irin dabbobin da ake ta'amuli da su kamar waɗannan guda takwas. Kasuwar duk ranar duniya akwai wasu kasuwoyi sama da nawa suna ci. yanzu yau muna wace rana asabar yau kasuwar da take ci wadda za a yi lodin shanu da raƙumma da awaki da tumaki wallahi in ka ɗauko daga farkon Najeriya na yamma zuwa ƙarshen Najeriya na gabas ko da wannan akalla a ƙirga maka a lalace kasuwa sama da goma ko ce an yi tirela sama da talatin hamsin yau asabar kenan gobe lahadi in kai lissahi haka ɗauki tun daga irin su nan kasuwan nan garin wace rana ce gobe ne za a yi lodi sai ka bar nan sai ka fada in kai gabas kaɗan jibiya lahadi ce za a yi lodi sai ka bar nan mai aduwa lahadi ce za a yi lodi sai ka bar nan zangon daura lahadi ce za a yi lodi sai ka bar nan gure lahadi ce za a yi lodi sai ka bar nan gidimuni lahadi ce za a yi lodi sai ka bar nan kagebiti lahadi ce za a yi lodi ka fara nutsawa har ka tafi wannan in ka dawo litinin haka litinin za ka ga manya-manyan kasuwoyi irin su kazawai bakin birji gada kan cikin najeriya kan cikin nijar duka wannan dabbobi suke tura haka in ka taho talata akwai gayi akwai kazawai ta cibi take yi akwai arnadi akwai akwai ina ne manya-manyan akwai garkin daura akwai mashi gashi nan ka duka wannan lodi ake haka in ka zo ran laraba akwai irin su gidigir akwai irin su haka su ma manyan kasuwan da lodi ake in ka zo ran alhamishi akwai irin su kasuwar zandar akwai irin su kwaya su lodi ake kuma akwai mai gatari a jigawa state ita ma lodi ake idan ka zo juma'a nan ma haba a wannan ba akwai irin su mata mai irin su dankama irin su ina nan ma lodi ake banda wannan idan Allah in banda wannan dabbobi Allah ba za albarka ba su tsariya a wannan dan wurin kadai ban hazo maka ba da kasuwoyin da suke yammawa a'a na kyale maka irin kasuwoyi da suke wajen bataka irin wanda suke wajen kan giwa irin wanda suke wajen junju irin wanda suke wajen yardu irin wanda suke wajen duk waɗannan na bar masu a'a nan daga inda kake abin da ya gabas kawai yaya ai ga wannan ni'ima ce to ba Allah ya sanar da kai wannan ni'ima wadda kai ma ka yarda ni'ima Allah ce amma dibi dabbobin nan ba taɓa waye gari sun kare ba ka kalli kare sai ka yahe ta aihe da 20 tun da kake baka taba ganin garken kare guda ɗari biyu ba a tare a wuri ɗaya saboda babu albarka a cikinsu amma dibi garken shanu da za gani a tare a wuri ɗaya nawa ne kuma kullun ɗaya ɗaya take aiwa kuma kullun yanka ake sai ka raka ganin kamar ruwansu ake shi ya wai wani arne a kudancin Najeriya ana magana wai raba Najeriya ce to dajin da wannan ake ruwan wannan dabbobin su ma sai an yanka an ba su nasu aka ce zakarai kasu ne ake ba ruwansu ba ne ake wato ya ɗauka wani daji ne Allah yake ruwan shanu ko awaki daga sama shi ma a yanka a basu nasu da haka sai Allah bayan ya karanta wannan ni'imar ya ja hankalin mu dan da girman Allah sai kuma ya shigo zai ba mu kissoshi labari na annabawa waɗanda suka zo da gaskiya da da'awa ta gaskiya da jan hankalin mutane wajen kaɗaita Allah da ibada kamar da manzo Allah zai ta da kuma labarin al'ummomi da suka yi taurin kai ga wannan annabawan, mi ya faru ga wasu tsaurin kai, mi ya faru ga masu yin ɗa'a. To don ya zamanto kai wannan abin labarin ya zama wato labari ne na kai hankali gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Allah ke cewa da ƙara haƙiƙa wallahi arsalna Nuhan mun aika annabi Nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga mutanen shi. faƙara da ya je ce ya ƙaumi ya ku mutane na i'budun laha ku bauta ma Allah wahadahu shi kaɗai ma lakum min ilahin ba ku da wani abin bauta da ya cancanta gairuhu in ba Allah ba afala tattaquna la shin ba za ku yi tsoron Allah ba wajen bautar wani ba shi ba ana annabi nuhu Allah yana ba mu labarin an aika shi zuwa ga mutanen shi idan aka ce alƙau ana nihin wata al'umma yare kaman yarbawa ƙaumin ne kaman hausawa su kaɗai ƙaumin ne iba su kaɗai ƙaumin ne fulani in ka ware su ƙaumin ne bare bari in ka ware su ƙaumin ne zabarma in ka ware su ƙaumin ne kenan aka ce ƙaum wata ƙabila mai yin yaranta amma tana da yankuna da garuruwanta to annabawan farko irin wannan ne ake aika su zuwa ga ƙaumin su da ya zo shi annabi nuhu ya san waɗannan mutane fa kafirai ne bai ce ba ya ayyuhal kafiruna ko ya ayyuhar fasikuna ko ya ayyuhar jahiluna ko ya ayyuhar kaza kaza a sai ce ya kaumi sai gingina su gare shi ya ku dangi na ƴan uwana ya ku mutane na makusantana saboda ni tsara iya da'awa da jayo hankalin wanda za ka ke so ka gaya mishi gaskiya girmama shi ka kimanta shi ka mutunta shi ya san yana da kima da daraja a wurinka wannan shine kaulan layyina ba wai ka gaya mai ƙarya ba ka gaya mai son zuciya ka bai shi ba shi bane kaulan layyina ka gaya mai gaskiya amma kana mai tausayi da girmama shi yace ya kaumi ya ku mutane na ibudillaha ku bauta ma Allah kaga abinda ake so sako na farko a cikin sakon mafi girma shine a samu mutum ya bauta ma Allah kuma in ka bauta ma Allah ya zama shi kaɗai ka bauta ma ka kafirta daga duk wani abin bautar da ba Allah ba da ka yi cewa malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta karami ko babba in ba Allah ba ku bar kowa ku kama ga Allah sai ce afala tattakuna shin ba za ku ji tsoron azabar Allah ba Allah yana yin azaba ga mai bautar wani ba shi ba yaya za ku raka yi ai kun ga kaman kun jawo makan ku azabar Allah to yanzu bari mu ji amsar mutanen shi sai Allah yake cewa فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين Allah subhanahu wata'ala sai ke ba mu labarin amsar da mutanen annabi suka baki suka mushi kun ga dai abin da ya gaya musu mai daɗi ne mai sauki ne ba cin mutunci faƙala almala'u alladhina kafaru min qaumihi sai manya manya in an ce almala'u ashrafil qaumi masu faɗa a ta hanyar mulki ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar dukiya manya manyan ma'aikata na gwamnati da manya manyan masu kuɗi da manya manyan masu ilimin ƙasar da su ake juya ƙasa su ne su ne mala sai suka ce ma hadha illa basharun mithlu wannan nuhu din ba wani ba ne illa ɗan adam ne kamar yuridu an ya tafaddala alaikum kawai yana da burin ya samu ɗaukaka ne a kan walau sha Allahu inda Allah yana son mu bar bautar kowa mu bauta shi kadai la'anda da mala'ikatan da ya saukar da mala'ika wanda zai shine zai zo daga Allah ya gaya mana cewa Allah ka ina abota ma sai suka ce ma sami ina bi haza wannan abin da Nuhu da yake faɗa cewa babu wani abin bauta da cancanta sai Allah ba mu taɓa jin irin wannan kalma ba fi aba'il awwali cikin iyayenmu da kakanninmu da suka gabata to ana so a gaya mana duka iyayenmu da kakanninmu su jahilai ne ba su san Allah ba ba su san wane ne Allah ba Allah kuma bai yi da su da haka bai ce musu ba kasu yi kaza ko su bar kaza sai daga zamanin Nuhu kenan abin da Nuhu yake nunawa duk duniya daga halitta Allah na farko zuwa kai shi babu mai daraja kamar shi babu wanda Allah ya kalla yana da hankali kamar shi kenan mu da mu da iyayenmu dukan mu wawaye ne a wurin Allah ba mu isa ba a wurin Allah ba komi bane da haka Nuhu ne kadai ya zama komi to in Nuhun ya zama komi sai mi kaga wannan hasada ta har shigowa kenan ko kaga abinda suka ba da amsa karanta aya ta gaba kafin mu sharhi in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin sai suka ce in huwa shi annabi nuhu din nan mun dabanci ba kowa bane rajulun bihi jinna mutum ne wanda yana da jinna abinda ake kira mai jinna wanda aljani ya same shi ya haukaci suka ce wannan abin da nuhu yake alama ce ta tabuwa fatarabbasu ku kyale shi tunda yana yana suratan shi yana abin shi na tabuwa ku yi banza da shi kowa ci gaba da bautar gunkin shi ya kyale shi in ya faɗa maka kai banza kar ka saurare shi wannan hon manya ne suke gaya ma jama'a haka ku rabu da shi hatta hi yau da kullum ma ta kare da shi wanda zai yi suratan shi sha wahala ya mutu tunda ma da man tabuwa ce wata rama za a same shi a wuri a kwance ya mutu wannan shine abin da suka faɗa kaga abin da ya faɗa daban amsar da suka bada daban shi ta ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr ai kaga inda suna da ilaha din da ya cancanta ya ce a'a akwai ilahu il- banda Allah mana ga kaza ga kaza ga hujjojin zaman shi ilahu ai kaga shine amsan magana Nuhu ko to amma da yake shi makaryaci in kai magana ba abin da ka faɗa bane zai maimaita sai ka wani zance na daban ya shiga cikin zancen naka yadda za a gagara gane abin da ka faɗa ya ɗauki hankalin mutane da wancan zancen banza kaga qalil mar'u alladhina kafaru min qaumihi suka ce ma hadha illa basharun muslim farko suka suka mishi sai suka ce ba ku ga mutum ne kamar ku yanzu Allah ya rasa manzo sai mutum kamar ku kuma ku kenan Allah bai yi da ku shi yasa bai aiko ku ba shi yana yi da shi ina hujjar ta nuna Allah ya zabe shi da aka mishi kaka da he mu ganshi ba shi he kowa kuɗi ba ba shi bane mai mulki ba shi bane babba ba shi bane kaza yana kawai talakan shi sai a waye gari kuma ya fi kowa Allah zabe shi kaga wannan wani abu ne wanda a idan duniya in ka gwada ma jahili zai gamsu illa basharun mislukum mutum ne kamar ku wanda kuma da wannan da'awa ta basharun mislukum da ita ce gaba ɗayan kafirai suke jayayya da annabawa tsohuwa aqida ce wadda kafirai sun jima suna musu da ita kuma har yau ana jayayya da ita Allah da ya tashi dunkule labarin dan kan mu rika rarrabawa wane ya ce wane ya ce ya kai gaba daya alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qaw- min qablikum qauma nuhin wa adin wa samud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydihim fa qalu inna kafarna bima ursiltu bi wa inna ladhi hakim mimma tad'una ilayhi murid ko tad'una nani ilayhi murid tad'una ilayhi murid qalat rusuluhum abillahi shakkum fa'ilus samawati قالت wal رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ليغفر لكم ليغفر لكم ذنوب من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين kaga kawai hujjar kafiran da annaba suka ce musu afillahi shakkun kamar yanzu a wannan ayoyin Allah ya tara annabawan gaba daya duk da ba zamani guda suka yi ba to tunda abin da suke faɗa iri ɗaya ne sai Allah ya yi kamar mag- wato da yawun duk ƙungiyar annabawan gaba ɗaya sun shiga ciki da haka ce qalat rusuluhum ma'ana ƙungiyar manzannin ce gaba ɗaya take magana a nan shi yasa ka ce qalat sai yake sai Allah ya ce duk wani manzo in ya zo ga abin da ake gaya mishi ga abin da yake bai to ya kattara maganar manzannin suka ce abillahi shakku a cikin samuwar Allah ne yake da shakka ko ni'imar ta Allah ne ake da shakka bai yi ba to yanzu ya kafirai da kauce ma su ce Allah ne suke shakka dan kada zai sai suka ce a'a ba muna shakka samu Allah bane mun yarda Allah gaskiya ne shakka akan ku ne in antum illa basharun muslina abin da yasa ba mu yarda ba ai ku mutane kuke kaman mu dan mi Allah zai zai gaya ma mutane kaman mu mu yi labarin Allah daga wurin su kawai abin da muka fahimta turiduna an tasuduna kuna nihin ne dai ku kange mu amma kana ya abudu aba'ana ku hana mu abin da- bautar abin da iyaye da kakanni suke yi da haka ba za mu yarda ba fatu na bisu tsalmi ku ka mana hujja bayyananna shine in azaba Allah zai yi in an ki ku to mun ki ku ka azaba to amman da ne suka sake ce musu qalat lahum rusuluhum inna قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون manzanni ne suka ba da amsa Allah ce qalat lahum rusuluhum sai manzannin suka ce musu inna hanu illa basharun musulukum tabbas mu mutane ne kamar ku ba ƙarya bane wannan walakin Allah amma dai ku sani shi Allah ya munnu alaman ya sha'u min ibadihi yana yin baiwar shi a cikin bayin shi wanda ya ga dama baiwa baiwa baiwar shi yana rarraba kaga wani ya bashi ta kuɗi wani ya bai ta lahiya wani ya ta karhi wani ya bashi ta mulki ko wa ma kana lana an na'ati yakun bi sultani mu kuma bai yiwa ba iko mu bane mu zo muku da azaba illa bi idnillahi sai da idnin Allah wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun duk mu'mine ga Allah suke dogara mu mun dogara ga Allah ko ku yarda ko ka ku yarda ashe ya nuna cewa kowane annabi abinda ake kalubalantar shi da shi ake rudan mabiyan shi da shi talakawa masu karamin hankali wai shi annabin mutum ne kamar mutane ya zo ne neman daraja wanda ku gane ko yan izala wanda suka fara wa'azi ya daga ce a ai so suke zama manya a garin nan ai kaza kaza kaza kaza kaza ah to idan za ka zama manya hanawa za ka yi ai ta zama babba ba wani abu bane in Allah ga dama ba sai mutum ya zama ba to kaga duk waɗannan nau'i ne ga abin da aka gaya ma annabi kaga in kun lura abin da kafiran nan suka yi ba su jingina ƙaryatawa ga samuwar Allah ba har su na zamanin annabi Nuhu. Amma ya suka ƙaryata annabi Nuhu. Inda ma za ka gane har da wani abu na imani da yarda su da Allah. Suka ce walau sha Allahu. Sun yarda da Allah har da mashi'ar. Inda Allah ya ga dama yana nihin yana da buƙatai. Turo mai wa'azi ya yi wa'azi la'anzala mala'ikatan da sai turo mala'ika. Kuma sun yarda akwai mala'ikan kaga akwai imani da Allah da mashi'ar Allah da imani da mala'ikun Allah. To, amma ina kira ke saƙa, annabi Nuhun ne ba su yarda da shi ba. To, ƙaryata annabi Nuhun sai ya rusa imaninsa da Allah bai karɓa ba, yarda su mala'iku Allah bai karɓe ta ba, yarda da mashi'a Allah ba ɗaya da Allah zai karɓa. Daman alama ka yarda da Allah aka kare da manzanni shi, alama kuɓata da Allah ka ƙaryata manzanni shi. Shi ne kawai bambancin. kaga in ka lura ƙayyata gawa suka yi taganuhu kadai amma suka hallaka haka sahibi yasin da Allah yake ba mu labari duk mutanen shi gawa suka jingina ƙarye ba su ce ba Allah ƙarya ne a'a ta suka yi in antum illa basharun mislina ku mutane kuke kaman mu wa ma anzalar rahamani min shay'in Allah kaga suka siffanta Allah ma da wani suna nashi da siffa ta ar-rahman suka ce Allah mai rahama mai yawan rahama bai saukar da wannan abin da kuke faɗa ba abin da Allah saukar ƙarya ce ƙarya an jingina ta gawa ga annabawan ya suka ce in antu ku annabawan da kuke wa'azin nan ba kowa bane illa takribuna ƙarya kuke ta zubawa yanzu gawa suka jingina ƙarya ta wai ga annabawan kaga ka jingina ƙaryata ga annabawa ka ce ka da Allah bai hudda ka idan da ka yarda Allah dole ka yarda Allah yana da bayi da turo kuma in Allah zai turo bawa ba kai bane zaka ce ga kalar bawa baka da wannan yancin na ce ma Allah wani zaka turo banda wani wanda Allah ya turo dole ka karbi wannan sakon daga hannun shi wannan tilin ne in dai ka yarda Allah ke zanya duk babban kafirci a duniya ƙaryata annabi babu kafircin da ya kai shi shi ya sanya duk wanda suka ƙaryata sunnan manzo Allah karka dauka wai ƙananan arnawa ne kada ganin abin da sauki sauki ai manya manyan arnawa ne kuma duk bala'in da za mu same mu ta wannan hanyar ƙaryata sunna annabin zai same mu a yo an ƙaryata annabi nuhu ma wanda yake a annabtar shugaban gwamnan jiha ne ko cewa din wata lokacin gambet kuma ba a gama ba lahiya kuma sai an ƙaryata manzo Allah kace ta mana a gama lahiya in kai lissahi annabi nuhu zuwa ga mutanen shi daga lokacin shi kafin lokacin shi ya ƙare da hudu ya zo ya canje shi annabta Nuhu ta kare, tenuwa ɗin ta kare a inda ma yake annabta babu zancen. Hudi ya zo shi ma a mutanen shi aka bai tenuwa zuwa ga Salihu ko kaga tana da tenuwa da ake wannan. To shi manzon Allah gari aka yanke mishi duka duniya aka bashi. To kuma akwai wanda da akwai mutum tenuwa shi za ta kare? Shi akwai akwai a tsarin mulkin shi in an zaɓe shi da Allah ya zaɓe shi zaɓen dindindin ne ba a maimaita zaɓe na karo na biyu. da haka ba dan adawa da ka huto kana adawa da annabi kafin a je zabe maka fadi kuma sannan ka zama dan wuta shi da duk wanda ya adawa da manzancin manzan Allah to adawa banza ce dai na farko dai ba za a zabe ka ba na biyu ba an ma zo yin zaben ba na uku sannan ba kama cancanta ba na hudu sannan dan wuta ne kai a banza kai adawa ka gara ma karkai ke zanya ba a adawa da manzancin manzan Allah to idan waɗancan annabawan da suke da ɗan lokuta da ‘yan wurare kaɗan Allah bai kyale wanda ya karyata su ba to abin da za ka yi misali ba kaman kamari kuna faɗa ne sai ka ci kwalar wannan kansila sai 'yan sanda su ce kai baka san ba wannan kansila ne zababban mutum wajen mutum ɗari biyar suka tare suka zabe shi kana talaka sai aka yi aka rihe ka aka ce kai lahi mi yayi aka ce wai kansila ya kama waye shi shaƙe riga shi kansilan gari kaza eh a gaskiya wannan a yi gaba da shi to wani mutumin da ya daba ma shugaban kasa wuka shi ne za a ce mishi da Allah shi kamata in an gan shi aini in dai in kamari kansila kayi laifi to sai wani ya zo yana neman kai namshi ga president shi yaya shi kashe shi za a yi to kamar haka nan ne fa zaka lissafa ne da haka nan ne Allah ke cewa قال رب انصرني بما كذبون kada sai annabi nuhu alayhi salam ya ce rabbi ya ubangiji na unsurni bima kazzabu ka taimake ni akan ƙaryata wannan da suka mini annabi nuhu yayi wannan magana ne bayan ya shekara 950 yana musu gargadin nan duk nau'in da za a bi a yi gargadi babu irin wanda bai yi ba ya tara jama'a irin wannan yayi ba a yi nasara ba ya je kasuwa yayi ba a yi nasara ba ya bi su gidaje yayi ba a yi nasara ba ya bi su wajen taro ya yi ba a yi nasara ba ya kira mutum shi kaɗai daga shi he shi ya yi ba nasara ya tarra shi gona ya mushi ba nasara ya je ofis ya shiga ya yi bai yi nasara ba ya kai haɗɗan shi da masu an shekara ɗari tara da hamsin ana wannan wa'azin ɗan shi ma bai rabu da shi matar shi ma ba ta yarda da shi ba ya wahala sai ya mai da al'amari zuwa ga Allah ya ce rabbi in su bibi makasar Allah ka taimake ni a wani lokaci Allah anni magalubin fantas ni ai rigaye ni ka kawo mini agashi a wani lokaci ya ubangiji ina roƙon kakkabar wani gida ɗaya a doron ƙasar nan duk hallaka su kaga duk waɗannan addu'o'in da yi ne fada'a rabbahu anni magalubun فدعا ربه أني مغلوب فانتصر Fada a rabbahu sai annabi Nuhu ya ɗaga hannu ya kira Ubangijin shi, ya ce rabbi ya Ubangiji na, ya yi kamun ƙafa da rububiyar Allah, mahalicci na, mai kula da halitta ta, mai sarrafa ni yadda ka ga dama. Yau ƙarhi na ya ƙare ba ni da abin da na zan iya amma na san kai naka bai ƙarewa kana da abin da za ka yi. Yanzu ga shi na dawo al'amarin zuwa gare ka. Dama abin da ake so shi musulmi bai yin ɗaya ce ban san bai yadda zani. A'a, ai ba a hannun musulmi ake ka san wannan ba. idan abin nan ya hi ƙarhin ka to bai hi ƙarhin ubangijin ka me dama Allah Allah ga abin da turawa suke mana ba mu da nukiliya ba mu san bai da zani Allah mun maida musu mun kai ƙaran sharrin su gare ka kawai kun ƙare abin da kawai ke zo ku ku gyara tsakankanin ku da Allah kun ƙare Allah zai gama da su amma dan ku zo kuna wani dibarance dibarance bai mu yace da haka anni magalubin fantasa a nan da aka yi ta rabi in sun ribi makadabu Allah ka taimake ni irin wannan ƙaryatawar ta mini sai Allah ke cewa mi فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ke ce mana ya karɓi wannan addu'a ta annabi a nan aya sai ke cewa fa auhayna ilaihi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu a daidai wannan lokacin da ya bayan wannan fa inda zalika amara Allah ta'ala bi sana'atil safina sai Allah ce to a bar wa'azin yanzu ka je ka kera jirgin ruwa yaya ya san yadda ake kera jirgin ruwa Allah ce zan turo mala'ika Jibril ya gwada ma yadda za a yi ya kuma kama kayan aiki da haka nan annabi Nuhu ya zo ya daina wa'azi he koma daji inda yake da itace mala'ikar jibril in ya saro itace ya tsaga itacen ya goge ya gyara sai ya kama annabi nu sai daidaita ya kamar allo sai ya aji sai wani Allah sai ya aje sai wani Allah sai ya aje daman alluna ne aka yi su fal- fal- falanki falanki aka masu wadi su ne aka samu wata kalar kusa aka hada wannan allo da allo aka daure aka hada wannan da wannan aka daure to irin wannan yana irin wannan aikin Allah ce mai je ka anisin alfirka ka je ka aikata jirgin ruwa bi a ayunina wa wahaina muna kallon abin da kake muna kula da kai ko muna yin wahayin yadda za ka yi aikin ba da tsarin ka ba za ka yi wa idza jaa amruna yayin da lokacin lamarin hallakan waɗannan mutane ya zo wa fara tannu za a sami inda aka girka masa akwai irin katon kaskon nan da ake yin gurasa ko wanda zaka gan shi kato ne ana sa wuta daga karkashin shi shi musamman ake gina shi a wurin aita da dai shi ba a gusa shi saboda babba ne to wannan wurin da aka saba ganin wuta zan sanya ishara he ruwa ya fara hutawa daga nan da kaga wannan wurin ruwa ya bulbulo daga ƙasa ya kashe wutai to lokacin hallaka su yayi kai an sa ma alama maza ku je ku hau jirgin ruwa an gane ko fasuluk fiya min kulli zawjaini isnaini sai ka hau wannan jirgin da kai ci da nau'in duk halittu gaba ɗaya mazan su da matan su kowane irin nau'in halitta ma- namiji ɗaya da mace ɗaya zaka ɗauka ka sa a cikin jirgin ruwa wannan shine abin da zaka yi wa ahalaka kuma ka ɗauki iyalanka masu addininka da 'ya'yan gidanka da matanka illa man sabaka alaihi alqawl amma banda wanda kalma ta ta halaka ta waje ba kai shi su banda su kamar ɗanka ƙwaya ɗaya banda shi kamar matarka ɗaya banda ita wannan nuna nuhu ba mace ɗaya gare shi ba aka ce su banda su ko ka kira su ba sa zo ba kaga illa man sabaka alaihi alqawl alaihin nan ita take bambantawa in an ce alaihi azaba ce in an ce lahu rahama ce kaga a can suratul anbiya idan muka wuce ai abinda ake wannan illal wannan illal ladhi sabaqat lahu minnal husna kaga sabaqat lahu da alaihi ne da azaba ce to amma lahu ya zamanto rahama ce illa man sabaka alaihi tunda anan alaihi ne azaba ce Allah ya riga ya dora za ta za su halaka yace su wannan ban da su sai yake cewa wala tukhadibni fil ladina zalamu kar ka neme ni in rangwamta ma waɗanda suka yi zalunci dan kaga azaba ta rihe su ta ritsa da su suna wani abin kaman ba da tausayi kar ka gyale su kawai innahum mughraquna gaba ɗayan su zan da su a cikin ruwa na ƙare da su gaba ɗaya ba mai tsira yanzu sai annabi nuhu ya tahi فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين je gaba وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
inna إن fi zalika في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa idza stawaita anta wa man ma'aka min al-fulk idan ka hau jirgin ruwa lokacin da abin ya faru ka daidaita akan jirgin ruwa yanzu ka zamna da kai da wanda suke tare da kai a cikin jirgin ruwa fa ka ce alhamdulillah wannan kalmar za ka faɗa godiya da yabo su tabbata ga Allah alladina jana wanda ya tsiratar da mu min alqawmi zalimin daga wannan mutane azzalimai kaga addu'ar da zai yi in ya hau jirgin ruwan daman kuma akwai addu'ar da zai yi in zai shiga jirgin ruwan an ce wa qalar kabu fiha bismillah idan za ka hau jirgin ruwan ka ce bismillah kaga sai ka shiga sai ka hau kenan mujira hawa mursa shine tafiyar jirgin ƙara gudunta ko rage gudunta kuma idan ka hau yanzu ka riga ka zamna to ka ce alhamdulillah kuma in an sauka ma ga addu'ar da za ka yi Allah di ya koya mishi addu'a hawa addu'a in an hau addu'a in an sauka ba wanda Allah bai koya mishi ba ka ce mun gode ma Allah da ya tsayar da mu daga mutane azzalimai wa qul in an zo wurin sauka ka ce rabbi ya ubangiji na andirni munzalan ko manzalan ka sabkar da ni ana karanta munzilan ta sai ya zamanto wurin da za a sabka in ka karanta kuma da fata wato ba wurin ba ita sabkar ta zama mai albarka sabkar ta mu ta zama tana da albarka ko wurin da za mu zama ya zama yana da albarka kaga duka ka roka kenan mu sabka da albarka mu sabka wuri mai albarka wa anta khairul mundiri domin kai ne mafi alkhairin mai sabkar da baki ba mu san ina ne duniya ce gaba ɗaya ta halaka yanzu za a zaɓa sake zaɓen wuri to kaga Allah ne kaɗai zai zaɓa mu wurin da ya dace sai Allah ke cewa inna fi zalika lalle cikin abin da ya faru din nan na wa'azin annabi Nuhu da halakar waɗannan mutane da suka halaka dan sun ƙaryata shi la ayatin akwai ayoyi abin lura wanda zaka sa in kana da wayo ka rike gaskiya ka ba annaba Allah kai ka ƙaryata su in kuma kai ma da sorogo in baka bawa ne sai a yi ta karanta maka kana karyata annabawa har irin abin da ya samu arna ya same ka da haka nan wa in kunna da mutane Allah yake cewa lalle hakika mu mun kasance masu jarraba bayi ne muna ibtila'i ga bayi bi irsalil mursalina wajen yadda muke aika musu manzanni sai muka sanya manzan da zai je bai da wasu wato protocol na mala'iku da suke bige wanda ya karyata shi bari ma sai mu bar shi shi kaɗai ne sai talakawa talaka da 'yan yara tare da shi yadda ka raina mabiyan ka raina shi mai kira wannan duk jarrabawa ce ta Allah ba dole bane ya zama annabin a ƙasa shi yahi kowa kuɗi ba dole bane ya zama annabin a ƙasa shi yahi kowa mabiya amma sai ya zo ya yi wa'azi kaga wannan jarrabawa ce amma duk annabin da ya zamanto a ce shugaban ƙasa shine annabin ka taɓa jin rigima yanzu ka taba samun wani labarin wani kafiri zamanin annabi dauda har ana gwagwarmaya da shi ya ce kaza annabi dauda ce kaza ya yanka ka kawai shi zai shi mai mulki ne ba wannan bane daga an samu labarin kama sai a yanka ka kaga labarin ka ba zai fito ba wato labarin da ya fito tsakankanin annabi dauda da bilkisu da da suleiman dan shi labari ɗaya ne na bilkisu wanda ake kira bilkisu in sunan ya inganta wannan matar da aka yi a yaman to kaga ita ma rindina gare ta da ƙasa da komi da sojoji da ƙarhin tattalin arziki amma suleiman da ya samu labarin ga wasu bayi a wani gari suna bautar rana ga ni'ima kuma ga arziki ga dakaru ga tsaro ga lahiya me ya aika mata caye su bari kaga daga jin saƙon ba shawara ba ce ake ba su matakin farko dai an aika su bari in ba su bari ba ba roƙon su bane ake za a hatar da su ko ku bari ko mu shi shi yasa da aka dawo mishi ma dan cin hanci yace a atumaduna ni bi malin فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون kaga abin da ya gaya musu ba wai wannan ba ba lallashi ba ne za a fitar da su daga garin suna wulakantattu kaskantattu maza maza je ka gaya musu ka ce musu kai ba ma san wani jayayya abin da muke so su shi za su yi kaga anan ba irin ba wa'azi bane wannan wannan ba wa'azi bane umarni ne aka ba kuma dole kai in ba kai ba akwai abin da za a yi kuma abin da za a yi bakka magani shi yace muna da rundunar da in muka je ba za su iya fuskanta ta ba domin a cikin rundunar akwai aljannu ba kuma ganin su ka zan ko keta wurin aljannu ba ka da mace ko a rundunar wa akwai tsuntsaye haka kawai ku kuna kokowa da- da wani kato daga ƙasa haka wani daga can sama wani wani katon kolo ko zarbi ko wani meke yana yana kama mari daga can sama yana karsanka da farce yana yin sama kuma to da na ƙasa ka ji ko da wannan na samai ko da aljanin da baka gani ba kai nan ka kai bugu wani aljani ya zo daga bayan ka ba ganshi ba gaban ka ma ke ba ganshi ba ya ka bugu wa za ka kare zuwa ciki kaga dole ka yarda wannan da ta hika yinka to shi ya sanya kaga jarrabawa ce Allah ya da ya aiko annabawa ya sanya su ba dukan su bane masu mulki da da ya ga damar dihe ba su mulki to amma in ya ba su mulki hikimar ba za ta bayyana ba a bar dai mutane talakawa su yi wa'azi a ga kaka za a yi Allah ta'ala ya samu dace Allah shi gafarta mana Allah ya albarkaci rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh